ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada mu a daidai wannan rana mai albarka ranar Alhamis 14 ga watan Rabiul Akhir shekara 1446 wanda ya daidai da 17 ga watan Oktoba 2024 miladiya a wannan majalisi na mai albarka da muke karatun kitabun tauhid da shekul islam muhammad ibn abdul wahab Allah ta'ala ya kara hada mu bayan dan tsaiko da aka samu da wasu satuttuka in ba banta ba za mu tashi a babin ma ja a filistis qa'ibil anwa babi da ke magana akan wato neman neman wato a samu ruwa shine alistisqa alistisqa shine talabus suqya a nemi a sami shayarwar ruwa daga wani tauraro to wannan akan shi ne malam zai kulla mana bani wato ana yi da taurari ko ba a yi a ce watan kaza ita ke bada ruwa kamar mu ma al'ada yanzu abin da ya fi wakana muka fi gani shine ana yin ruwa a august saboda haka da zara an zo august wani mutum ya ce sai ya bukar rata ya zuciyarsa da wannan august kamar ita take yin ruwa to wannan zai faɗi a ta ina ne yin hakan ba daidai ban ta ina ne kuma za a iya karba a shari'a mala ya ce wa ƙaunin lahi ta'ala da faɗin allah ta'ala wata ja'aluna rizqakum annakum tukadhibuna kuna sanya arzikinku a gori goriyan da zaku ma ubangiji na arzikin da ya baku na rahama da ya baku na ruwan sama da ya saukan muku shine wato kuna ƙaryata wato kuna ƙaryata a cewa wannan iko matsayin iko na ubangiji kuna mai da wannan iko ne na wani tauraro wannan wani wata fassara ce da malam ya dauko saboda malamai suna da manganu kan fassarar wannan aya me wata ja'alna rizqakum zai ƙara mata wannan aya insha Allah za mu ƙara yin magana kan wannan ba da yawa daga cikin magabata suna fassara wannan aya wata ja'alna rizqakum annakum tukadzibuna wato kuna sanya godiyan da kuke ma ubangiji kan arzikin da ya baku sai ku je ku ƙaryata wannan iko nashi da wannan rahamar ku danganta ma wani wanda ba shi ba ku danganta ma tauraro wanda wannan kuma shirka ce kamar yadda zamu zo mu da malik cewa ana bi malik al-ash'ari hadisi daga abu malik al-ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un fi ummati akwai wasu abubuwa guda hudu a cikin al'ummata min amrin jahiliya ya daga cikin wato ɗabi'a na jahiliya haka ce ɗabi'a na jahiliya kamar mazala yana kushe wannan ɗabi'a wannan ɗabi'a ba ɗabi'a ce mai kyau ba yayin da aka samu mutane suna yin wannan to ya kamata wato su yi maka su kiyamu laili su daina shi mazala ce la ya turku na hunna ba za su bar waɗannan abubuwan ba na farko shine alfahru bil ahsab wato mutum ya dinga alfahari da wato al'asab al'asab shi ne wato aljami na al'asab hasab shi ne kama alfarma shi wato daga gidan girma ya fito shi ya fito ne daga wato iyayensa masu girma ne masu girman sha'ani to wannan shi ne wato alfahru bil ahsab wa ta'anu fil ansab sannan kuma daga cikin ɗabi'an da zai daga wakana na jahiliya a al'ummar manzon Allah shine ta'anu fil ansab wato yin wato suka manasaban mutane za a ga ce wannan ai ba dan kowa bane shi wannan ai babansa bako ne ko babansa dan kaza ne da sauransu wato ana sukan asalin sa at'amu fil ansab kenan wal istisqa'u bin nujum daga cikin abinda manzo Allah ya faɗa shine kuma a rika a mai da lamarin shayar da ruwa da ake samu da kuma neman ruwa din zuwa ga taurari ana cewa su suke yin waɗannan abubuwan wannan ya daga cikin wasu abubuwa na jahiliya dabi'a ce na kafirai amma kuma kaico ana samu da matsala suna yin shi wanda ya da kuma wato yin kwakwazo saboda mutuwa da aka yi a dinga kirdiga kyawawan ɗabi'a na mamaci ana kuka ana tama a ƙasa wannan yana daga cikin abin da ake da anniyaha wanda wannan ba daidai ne ba wa qala kuma zalla yace anna'ihatu ita wacce ake zuwa a ɗauko ta a ce ta zo ta yi koke-koke na mutuwa galibi kusan mata suka fi yin wannan a lokacin jahiliya idan lam ta tub qabla mautaha idan bata tubar kafin mutuwar ta ba tuqamu yawmal qiyama za a tayar da ta kabarin ta tashin kiyama wa alaiha sirbalun min qatiran za a yi mata wato a tufa da wato kwalta qatiran ko kace kwalta wanda yake aka aka narka shi ko kuma kace narkakken dalma duk malamai sun fassara shi wato kaga wato wannan kwaltan aka sa zai fi daukan wuta kwarai da gaske inda ma ai kwalta na daukan wuta wadirun da kuma da kuma riga min jarar wanda yake wato na karzuwa na kurarraji da ya biya banjan jikinta wato kaga wannan ya daga ya daga cikin wato babban azaba da za a yi mata ga na farko ga azaban za a sa mata ruwan dalma ko ruwan kwalta sannan kuma a jikinta akwai kazuwa kazuwan koya aka taba shi inda hannu ka taba ba zai ji zai ji kankayi da ji zafi ko abin da kuma da wannan to amma ga shi kuma ga waccan kwalta din kuma kazuwan ya riga ya bani da maskinta ya mata kaman kaya sannan kuma ga kuma ga kuma wannan abin da za a rika sa mata na kwalta tafasashe ko kuma dalma tafasashe a cigaba da kona ta wannan mazala abin da sama da ya kawo shi na saboda wannan alistisqa abin nujum amma da za mu ƙara yin magana a kan fila-fila waɗannan abubuwan saboda a fahimci sabon abu na farko da manzana ya faɗa shi ne wato alfahar bil ahsab wato mu duka yin wato alfahari da iyaye da ni ɗan gidan girma ne a ce ya za a yi ɗan gidan sarki wane ya zo ya aure wato yar talaka wane to wanzu kaga wannan wato abinda muke yi shine alfahar bil ahsab kuma jahiliya ne za ka ce jahiliya shine wato mazala yana nuna abin nan ba daidai ne ba galibi wannan yana ya wakana harshen mazala idan ya kira abu jahiliya kamar yace wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula a qur'ani wannan dan an nuna maka abin da ake yi ba daidai ake ba abin da ake yi ba daidai ake ba in an ce za ya alfakhru bil ahsab duk me yin wannan ba daidai yake ba mazala ya kwatankwacin wannan ya kalli Abu Dharr wani ne Abu Dharr wani magana ya hada shi da wani ɗaya daga cikin sahabbai sai ya kushe masa ta bangaren mahaifiyarsa sai ce masa a ayyarta hu bi ummi ka kunye shi ko da mahaifiyarsa ko a ayyarta hu bi ummi innaka mar'un fika jahiliya kai ko mutum ne akwai ragowar jahiliya tare da kai wato akwai ragowar magudancin jahiliya da bai sake ka ba to wani daga cin abin da a wannan al'umma za a ci gaba da samu inda manzon Allah muka ga shahidi na nuna haka har yanzu za ka gani ba a damuwa da kai inda baka ba a gidan wani bane har ma da zaka zo kana yin wasu abubuwa a ce shi dan gidan waye shi shi dan gidan waye daga aina samu asali me asali shi ne ma asali saboda samu dan usuli irin albarka nan ba laifi bane amma a rika yin alfahari shi fariya da shi alfaharu a dinga fariya da wannan to wannan kamar da aka sani inna akramakum indallahi atqakum Allah ta'ala ya riga ya faɗi cewa wanda ya fi karamci a wajen ubangiji shine wato wanda ya fi kowa ta kawa sai maza da cewa ta'an fil ansa kaga ga gafariya kuma sannan kuma muna san kuma mu rika kushe ba mutane a nasabar su a ce ai shi bai da nasaba nasaba mai kyau nasaba na kuma dama ana yin magana ana magana nasaba ne na na takawa a ce ai wani dan gidan malami ne ko wani dan gidan mai tsaron Allah ne ko wani mai mai sadaka ne to wannan kaga babu laifi a ana son a ce ne tunda shi wani a cikin wato nasabarsa babu wasu mutane na girma sai a rika kushe masa sai maza na ce alistisqa'u bin nujum da kuma wato neman neman wato asuqiya neman wato shayar da ruwa ta hanyar taurari a ce tauraro kaza shi ake tsammani zai bada ya bada wato wannan wannan wato ruwa din alistisqa bin nujum iri biyu iri uku ne kamar da ibnu itamin yayi bayani yace iri uku ne akwai alistisqa bin nujum a riga ganin cewa taurarin nan kun san su taurari mu muka ce august ko august ko kuma september ko october kaga wannan wato shamsiya ce ake amfani da shi to amma in aka annujum wanda suke taurarin nan da ake ganin su da dare a kun san akwai wanda suna da raqib kowanne tauraro na da sahib ɗinsa na da raqib ɗinsa idan wani ya hudo in wani tauraruwa ta hudo yanzu to za a sami wanda ke bukadinta da kifinta shi kuma zai fadi a haka suke tafiya idan misali turayya ta hudo to za a sami ikili na shi tana hudowa shi kuma zai fadi haka ubangiji ya tsara kayansa to saboda haka akwai akwai tawaro na ruwa na amana su ne suke kira shi arqib suna cewa wannan tawaron shine yake dauke da ruwa saboda haka mutukar wato an ga ruwa to tawaron ne ya bada shi kuma da zarar an zo kan wannan gaban to kawai an san kawai za a samu ruwa to kaga asalan abin da ya jawo su da wannan ubangiji ya riga ya fara da wata al'ada ce da ya gudanar da duniya akan ta cewa idan aka zo a wannan gaban ne ubangiji ke ba su ruwa wannan al'ada ce da ubangiji fara da ita to maimakon su dauka wannan sababi ne amma asalin mai yin aiki shine ubangiji sai suka kacokam suka dogara suka jingina wannan ruwan ga wannan tauraron shi maka da muka sha faɗa dama ko da abu sababi ne to mutukar ka cika tawakkali da shi ka cika dogaro da shi yanzu ga wani an ce mishi ai babana ba shi ke bani kuɗi ba Allah shi ke bani kuɗi amma saboda yawan dogaro da yadda mahaifinsa har in baban ya mutu ce ai bango ya faɗi ya mutu ce baki daya to shi ma yanzu irin wannan ne su larabawa asalin galibi ba wai sun ya cewa ne wai a su tawa da suke ruwa ba sun yarda cewa ubangiji shi ke safar da ruwa to amma saboda tsananin dogaransu da wannan taurarin har suke ganin cewa taurarin nan su ne suke ɗauke wani gajima na ruwa su suke yi ubangiji ya riga ya ba su to wannan ko shirka ne shirka ne kuma akwai ziribi a ciki gwargwadon yadda abin ya talaka da zuciya gwargwadon yadda wato shirka ta yi girma za ta iya fitar mutum daga musulunci idan ya zama na kacokan muruga mun kwace wata rububiya na ubangiji mun ba wato wannan abin to wannan shi ne nisba in muka ce nisbatu ijad haka ukamin ya raba ya ce akwai nisbatu ijad akwai nisbatu sabab akwai nisbatu waqt nisba ta ijad shine mun cewa ruwan sama nan mai samar da shi baki daya shi tauraro to wannan kaga fayar da musulunci saboda mai saboda ka dauki wani abu ne da hakkin ubangiji ne ka ba wani mahalicci amma idan muka ce nisbatu sabab cewa waɗannan taurari su sababi ne ubangiji ya riga ya faɗa wata al'ada ce a daidai wanda lokaci ke bada ruwa misali kamar august duk da kamar yadda masana suke ta faɗa ma wannan mu lissafin mu ne na yanzu abin yake tsaya a august kuma a can baya ba haka yake ba kuma nan gaban yana canza kuma duniya na canza zai ƙara jirgawa ba wai dole sai a august ba amma dai mun riga mun saba da zarar an zo august a ce to da ba ai ba dole ba ai dole a ga ruwa wato august ita ke bada ruwa kenan to yin wannan to in ya in yayi katutu a zuciya zai koma a daina kallon ubangiji a matsayin musabbi ana kallon sawa in kadai to wannan kuma shirka ce karama to shine mazala ne kita alisis qaw bil nujum neman wato taura neman tauraruwa ta bada ruwa din da a ce ana jira tauraruwa kaza wata ilan an tashi ma a ce ita ake fata ta bada ruwa din amma nisba ta waqt shine wannan wanda yake shi wannan la a cewa la ba'sa da su malamai ma sun karhata shi ma wannan din nisba ta waqt shine a ce ai da zaran lokaci kaza yayi to an fi tsammanin lokacin ne za a samu damuna za a samu damuna gayanta shi ne nisba ta wakati wannan dangantaka ce ta lokaci to kaga wannan nisba ce ta wakati da wata wa'adatin da wata al'ada da ubangiji ya riga ya fara da ita akan akan wannan yake tafiya ubangiji kuma ya da wasu ka'idoji da ya shimfiɗa ma duniya tana tafiya akan ta to idan a wannan ne mutum ke ya jingina wannan abu to wannan babu laifi a sai wani yaha a niyaha kamar da muka faɗa shine mutum ya riga ya mutu a zo ana kiddiga kyawawan al'amuransa ana kuka ana kwakwazo ana ya ana yaɗa wannan abubuwa ake haƙuri to duk wannan ya daga cikin abin da ubangiji zai yi azaba kwarai daga cikin saboda wannan in dai ba tuba ba mazala ce in idza lam tatub in ba tuba ba walahuma kuma hadisi daga su yana da bukhari da muslim amma dai malam watakila ya sami eh na'am to bukhari da muslim kenan a an zaid ibn khalid daga zaid ibn khalid قال yake cewa sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatu subhi maza Allah yayi mana limanci sallan asuba bil hudaybiya a hudaybiya inda aka sulhu hudaybiya maza Allah ya fito da shi da ayari 1400 suka tafi maka za su umara Qurayshawa suka tsaye da su a wani wurin suka hana su shiga da maza Allah ya riga ya aika musu cewa in fa ta karfi za a iya shiga amma dai shi ya zo ne da zaman lafiya ya shiga yayi yayi wato ibada dan haka dai suka kiyarda aka yi sulhu a wannan waje a shekara ta shida bayan hijira to wannan shine ake kira sulhu hudaybiya maza Allah a cikin hadisi ya yi taimauto wanda suka shirya wannan sulhu hudaybiya wato addu'a insha Allah a cikin su ba wanda zai shiga zai shiga wuta maza Allah kuma tabbas mun san an samu shi wannan addu'a duk a cikin wanda suka shaida wannan sulhu din Allah ta'ala ya riga ya faɗa a Qur'ani cewa ya yarda da su sannan kuma manzo Allah ya ce kuma insha Allah duk wanda ya shiga wannan sulhu ba zai shiga ba zai shiga wuta ba eh to da haka a ciki insha Allah ku cewa ya ba Uthman sai ai ba Uthman a wurin alhali Uthman shi saboda shi aka yi wannan ma sulhun ba aka yi wannan bai'a saboda shi aka yi bai'a saboda ai cewa aka kashe shi ko manzo Allah sai ya ce to ga hannuna zan ba Uthman kuma hannun manzo Allah ko hannun Uthman ne fadada hannun manzo Allah ya fadada to a wannan lokaci aka yi sallah na asuba a wannan waje na hudaybiya din ala ife sama'in kana hinan layli a lokacin burbushin wato sama ta zubi da ruwa a lokacin daga sama falamman sarafa wato ina son kusancewa a nan kaga an ce ba za su shiga wuta ba to amma an ce wai sahabi ne shiga wuta ba shike da cewa ba zai yi wani abu da laifi ba zai iya yi sai da ubangiji ya riga ya san cewa ba zai tabbata da laifin ba ko kuma ma ya yi laifin amma da wannan laifin ba zai tunkuɗe mishi wannan kyakkyawan wato abin da ya gabatar ba sai sai ala'ifiri sama'in kana min al-layl aka yi ruwa da dare falamman sarafa yayin da aka idar da sallah aqbala ala an-nas sai manzo Allah ya juya ga mutane fa qala ta hal tadruna ma za qala rabbukum shin kun san abin da ubangiji ku ya faɗa qalu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi su suka sani Allah da manzon shi Allah da manzon shi shi ya sani an haka sun ce a'lam ba sai su suka sani ba saboda abinda ubangiji manzon ya sani shi ma ubangijin da ya gaya mishi qala sai asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir yace bayina sun waye gari akwai mu'mini akwai kafiri fa amma man qala amma a cikin duk wanda yace mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi amma da ruwan sama da failan ubangiji da rahamansa fa zalika mu'minun bi wannan shine wanda ya imani da ni kafirun bil kawkab wanda ya mutu ya kafirce ma wato tauraro wa amma man qala amma wanda yace mutirna bi nau'i kaza wa kaza an yi mana ruwan sama ne da tauraro kaza da kaza ba zalika kafirun bi wannan wato shine wanda ya kafirce min mu'minin bil kawkab ya kuma yi imani da tauraro wannan haka aka ce haka misali ya faɗa kaga wannan ayi mune ne a wannan wajen to magana a ce sun yi sun yi kafirci kafirce ba shi ake magana ba sai dai ana magana wannan kafir a wannan wato shirka ce aka yi karama shirka ce aka yi karama aka yi ja musu kuni saboda su daina yin shi kamar da muka ga ya cewa larabawa suna yin wannan lokacin jahiliyar su suna ganin cewa shi wannan arratif din shike bada shike bada ruwan sama kawai ruwan sama ma kamar ka ce ma wato anan da ake ubangiji ke tarewa ya riga ya bashi akala kawai shi zai dinga ba mu ruwan sama ya gara ba ya bayar ya gara ba kai ya bayar haba bauna famun to kaga wannan ba shine ba shine abin da yake faruwa ba shi ubangiji kawai ya riga ya fada wata al'ada ne a daidai lokacin shi kenan zai sauka man da wannan ruwan sama ya kamata a rika maida lamari zuwa ga ubangiji kamar mu bayan za ka muna yau na ce ma a wannan ogus ogus ya kamata tsarkace baki ko da galibin ba wai muna nufin haka bane amma dai wasu yanda suke faɗan abu za ka gani zuciyar ta ta'allaka da abu to dama da zama da zara samu ratayen zuciya to kuma sai ka kana kokarin ka sance ma ubangiji wata wani hakki nashi ka ba taurara wanda kuma shirka karama wanda zai iya shigowa ciki banda wannan akwai manganu na magabata da yawa a wasu da za mu karanta a gaba walahu ma min hadithi a ibn abbas ma'anahu ya ce walahu ma min hadithi abbas min hadithi ibn abbas kuma yana sai ce ya tabbata daga hadisin daga hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas ma'anahu irin wannan ma'ana a duk da dai lamu ba ina ganin kamar zalla ce na ba da ya samu ina ganin kamar wannan yana ba ce sai hulun bukhari da muslim wa fihi a ciki yace qala ba'dhum sai wasu suka ce laqad sadaqa nau'u kaza wa kaza wato tauraro kaza daga tauraro kaza da kaza yayi gaskiya wato shi ba mu ruwan nan fa anzalallahu hadhihi al-ayat sai ubangiji safar da wannan aya fala uqsimu bi mawaqi'in nujum وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أف بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولنا آيوي أكتي سيس أكس واتو بنجي سوكر دشي ونقولوا شين آية تفرقوا da malin ya kawo mana shi za mu jinkita bayani kan wannan aya mu faɗi ma'anar aya sai kuma faɗi abinda sa mazala ya yi hani zuwa ga wannan abinda su sahabban da suka yi akwai magana na malamai cewa fala uqsim bi mawaqi'in nujum wannan mai Allah yake magana wannan la'ina fala manganu da malamai ya fi bayyana a manganunsu akwai manganu amma manganu guda biyu suka fi shahara magana ta farko a nan suka ce la'ina sila ce wato ana abinda Allah ke magana shine uqsim bi mawaqi'in nujum ubangiji na rantsewa da wato mafadan waɗannan taurari din to wannan la'in kaman ƙari ne kenan wannan kuma yana zuwa a Qur'ani da yawa kuma yana zuwa a yaren Larabawa da yawa wani abu da za ka gani kaman ƙari ne ana kin tafsila magana ta biyu suka ce fala'in la'in wato ta korewa ce amma dai daga nan magana ya tsaya fala wato ba haka abin yake bayan da kuke fada sai Allah ta'ala kuma magana ya kare sai kare cewa to uqsim bi mawaqi'in nujum ina rantsewa da wannan mafadan taurari din wannan shine fasarar da wasu daga cikin malamai suka yi ibn jarir kuma ya ga ya goye bayan wannan fasara din ta kanta mawaqi'in nujum akwai fasara guda biyu da malamai suka yi cewa ubangiji nan Abdullahi dan Abbas yace ubangiji yana rantsewa da qur'ani mawaqi'in nujum saboda qur'ani ya sako ne munajjaman wato lokaci bayan lokaci loto bayan loto shi aka ce mawaqi'in nujum wannan fasara yana Abdullahi dan Abbas yayi wasu lokacin malamai suka fasara mawaqi'in nujum ana magana taurarin nan amma kaga wannan hadisin da ya fi goye bayan wannan fasara ta biyu cewa ana magana mawaqi'in nujum wannan taurari saboda ai taurarin da aka jingina ma wannan laifi inda wannan abin da aka jingina mishi ya yi su akan wani tsari mai ban kaye mai girma Allah ta'ala ki cewa innahu laqur'anun karim lalle wannan abu abinda kuke karantawa qur'ani ne mai girma fi kitabin maknun a wani littafi abin wato su cewa abin tsarewa shine maknun la yamassuhu illa al-mutahharun ba wanda suke taba wannan littafi sai masu tsarki malamai suna da sabani magana ne mai tsawo akan me ake nufi wannan alfaharun a wannan wajen har idan yau aka yi sabani mai girman gaske ya halatta wato wanda bai da Allah ya taba Qur'ani ko bai halatta ba saboda wannan aya da kuma hadisi na Amr bin Hazm sakon da bazan da aika mishi cewa kar wanda ya taba Qur'ani sai da tsaya amma da yawa daga cikin malamai muhaqqiquna irin su Ibn Qayyim Ibn Taymiyyah suna ganin wannan aya ba ana maganan mutahharun na duniya bane wannan kuma shine fasalan qatara yau da Ahmad Sanusi ba ana al-tahru ana maganan mala'iku ana maganan mala'iku ga ruwayan ruwayan qatada qatada kamar yadda Abdurrazzaq ke rubuta daga Ma'mad da qatada yake cewa fala uqsim bi mawaqi'i ko kuma la yamassu ila al-mutahharun sace la yamassuhu inda Allah ila al-mutahharun a wajen ubangiji can ba mai tabawa sai matsarkaka wato yana nufin mala'iku fa amma fi dunya amma a duniya fa innahu yamas fa innahu yamassuhu al-majusi an-najis wal munafiq wal munafiq ar-rijs ana iya samun wato datti kafiri wanda shi datti ne dauda ne ya taba qur'ani ana kuma iya samun munafiki shi ma wanda ke dauda ne shi ma ya taba qur'ani to amma kaga a can sama ba a samun haka wajen ubangiji masu tabawa sai mala'iku saboda haka wannan aya ana maganar mala'iku ne ba ana maganar yan adam ba tanzilun min rabbil alamin saukarwa ne daga ubangiji ubangijin halittu aba bi hadha alhadithi antum mudhinun shin da wannan wato labarin ne antum mudhinun kuke wato yin mudahana mukafirai mudahana shine wato a koma ana yin kafirai kara ana kara da yanda saboda yanda za a dada musu to shine ubangiji ke hana mu ne wannan abin hadha alhadithi antum mudhinun wa taj'alun rizqakum annakum tukadibun kuna sanya wato tabu wato abinda zai zama sakamakon abinda ubangiji ya baku na arziki shine sai ku ƙaryata abinda ubangiji sai kuma muku da ruwan sama ku jingina ma tauraro a wannan aiki da kuke aiki irin na kafirai to shine ubangiji ke hana su shine wata ja'aluna rizqakum annakum tukadzibuna da yawa malamai suna cewa wata ja'aluna rizqakum ayi wata ja'aluna shukurakum annakum tukadzibuna kuna sanya godiya da zaku ubangiji na arzikin ku wasu kuma suka ce kamar al-Hasan al-Basri yace wata ja'aluna rizqakum wato kuna sanya wato rabanku na imani shine kawai ku karanta Qur'ani duk wanda ya zama irin wanda ya dabi'a su kaga ya tabi ya zama yana dabi'a dabi'a na kafirai to shine tunda aka samu su kuma daga cikin sabon mazala sun yi irin wannan abinda suka yi kuma jahiliya suka yi sai mazala ya kawo musu wannan aya saboda ya hana su kamar yadda aka sani usulubi na qur'ani a laifi ne aka yi karamin laifi amma sai a kawo babban laifi a nuna maka cewa to shi ma irin wannan wato magudanan wannan laifin naka ne in baka bar wannan karamin laifin ba zai kai ka zuwa ga wancan in shirka ce karama kai sai aka maka shirka babba ayan shirka ba a maka fada da ita to anan shi ba ubangiji sai ya kawo ko wace mazala sai ya kawo wannan aya saboda ya zama fada ne ga mumulai su daina danganta ma ruwan sama ga wani tauraro wato idan muka danganta ma ruwan sama tauraron wani ruwan sama ya zama nisba ce ta lokaci to yawan nace mu faɗan wannan abu zai iya sanya samu ratayin zuciya kamar da muka gaya ratayin zuciya kuma yana koyar yana koyar tawakkali tawakkali kuma da shine gayar tauhidi tawakkali shine ka ce ubangiji shi kadai ke baka kuma wato arziki na hannun ubangiji amma in ka rika ganin cewa tauraro kaza shi ke kawowa to kaga zaka koma ka rika ganin cewa arzikinka na hannun wannan tauraro to kuma sai shirka ya zama ya shigo karama ko kuma shirka babba yanzu tunda in aka ce tauraron shi shi kadai ke yin wannan aikin ba ba ma ubangiji ba kaga wannan shirka babba ya zo in kuma aka ce tauraron a shi sababi ne to kuma in akwai ratayin zuciya sai ya kone maka tawakkali shi ma dai wannan shirka din zai zo a shi sa wato ubangiji ya hana mu wannan waɗannan laifuka to muna da lokaci ku shiga fihi misali da lokaci to masha Allah akwai fihi misali to ba ai ba ai za mu iya shiga to mu faɗi wasu daga cikin maganganun wasu malamai a wannan fasarar wannan aya akwai manganu da malamai suka yi a gami da gami da wannan fasarar wannan aya mun faɗi cewa wannan fala mu da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan la wasu daga ciki suna cewa wannan la din magana ne tsaya abinda ake magana shine falaisa kamata quluna ba kamar da kuke faɗa bane ba uqsimu sai uqsimu shine farkon magana in kuma mun tafi akan masu ra'ayin cewa la din sila ce zai zama kamar sai ka cikin zaka fasara sai ka cire ta sai ka ce fa uqsimu bi mawaqi'in nujum ubangiji nake rantsewa da mawaqi'in nujum wato waɗannan mafara na waɗannan taurari da waɗannan taurari din ibnu qutayba cikin kitabul anwa ya fada yana faɗan labarin waɗannan larabawa sai ce kanu fil jahiliya yadhunnuna anna nuzul al-ghaibi bi wasitatin naw'i imma bi sun'ihi ala za'mihi wa imma bi alamatihi suna riya cewa a jahiliya idan ruwa sama ya sauka ana samun ruwan sama ne ta hanyar tauraro ko dai saman tauraron shi ne ya sauka ma da ruwan sama da gaske ko kuma a alama samun ruwan sama shi ne a samu wannan tauraro din fa qala sharru qawlahum sai shari'a ta bata wannan maganar nasu wa ja'alahum kufran sai shari'a ta maida wannan maganar nasu zama kafirci fa ne ta kada qa'ilu zalika idan wanda ya faɗa wannan maganar ya kudurta azalin nau'i sun'an fi zalika cewa wannan tauraron shi ke yin ma wannan aikin baki daya fa kufruhu kufru shirki wannan kafirci kafirci ne babba wa yayi takada in kuma yayi tsammani a zuciyarsa anna zalika min qabil tajriba cewa abai ne yau da gobe aka gani cewa ne tararan nan ruwan sama na faruwa a daidai wannan lokaci din to in ya zama an samu ratayin zuciya to falisa bi shirkin wannan ba shirka ne fitar da mutum daga musulunci ba lakin ya juzu itlaqul kufri alaihi sai ya halatta a ce shi ma yayi kafirci kafirci na wa iratu kufru ni'ima abin da ake nufi ya kafirce mu ni'ima yayi butulci abin da kawai ya danganta wa ubangiji bai danganta masa ba wannan shi ra'ayin ibnu kutayba kenan ɗaya daga cikin magana ne na maganar malamai cewa in ya zama na alama ce ka danganta ma abin kawai kace tawaro kaza ya bada ruwan sama to mujarrin wannan maganar shi ma wannan shirka ce karama kuma kai kafirci kafirci karami kai mutulci ya ka danganta ma ubangiji ne wasu daga cikin malamai kamar irin su a imamu ahmad suka ce wannan ma su haramu ne a wajen su imamu ahmad shi yayi idlaqin tahrim imamu shafi shi yayi ya karanta amma dai bai ce haramu din ba to amma dai shi ba ya ce aje ayi bane sai dai kamar yadda ibnu uthaymeen ke magana in ka ce bi nau'i kaza kana maganan wato a lokacin ne ubangiji ya fitifa da wannan abu to wannan kai dai ba za a ce kai kai kai shirka ba to sai dai wannan kuma dari'a ne zuwa ga shirka saboda haka sai ka daina saboda salama kar ka ce tawayo kaza shi ya baka ruwan sama sai ka ce ubangiji ya riga ya farar da ikonsa amma dai ikon an fa ganin ta al'ada a daidai wannan lokaci to haka yanzu wannan kayan magana a wanda akwai tauhidi wanda kuma bai ci karo da da da tawakkali ba da mai da lambai zuwa ga ubangiji amma a ce kawai ogos ke yi misali kaga yanzu wannan abu yayi yawa ko a ce ai ina jiran ogos ne wannan ai kamar jira sai ogos ya zo kawai sai kai sai kai kaza a lokacin za a samu ruwan sama to kaga yanzu wannan zai zama kamar wani abu na shirka shirka ya shigo ciki eh ko da kace ka sani za a ka kama ubas ke bayarwa to ga wannan gaskiyar magana imamu Ahmad shi na ganin wannan mata harin ne wato ya ibn Mutfil yana cewa lokacin da ubangiji ya fara da wannan al'ada ya fara da wannan al'ada to shi ko da akwai wannan din ayyuka in kullu muna yawan magana kan sabab da musabbib in muka ce misali ubangiji a wajen wani lokacin ne yake sa ruwa ya kama a yi marka marka to amma sai ya zama da mun zama kullum wannan magana muke tun faɗa a baki to da abu da ya zima a bakinka to zai shiga zuciya sai zama da gurgun zuciya ya zama yana rataya da abu kana ganin kamar sai an zo daidai wannan lokacin ne sannan za a samu marka marka ruwa shi ba ubangiji abu da baya so kenan ko shari'a abu da ba ta so kenan eh wannan shi yasa wato malamai suka hana haka akwai magana na Abba al-Khurasani yace kana nasun yunqaruna fa yaqulna mutirna bi naw'i kaza wa kaza mutane da aka musu ruwan sama sai ai ai tawaro kaza shi da ruwan sama da tawaro kaza ne aka samu ruwan sama da in ba dan shi ba mu samu ruwan sama ba to wannan kaga duk ba daidai ne ba kuma abin da aka yi wannan bai bai abin ba akwai riwaya da ake da shi daga daga daga Abu Sa'id al-Khudri riwaya da akwai rawi saboda Attab ibn Hudayn to amma da hanyoyi da suke karfafan sa hanyoyi na Thalabi daga Abu Abdurrahman Sulami daga Ali bin Abi Talib hanyoyi ne wanda duka akwai rauni amma dai suna karfafan juna mazala anan shi ma ya fasara cewa suna cewa an mana ruwa ne bi nau'il al-mujd ko ad-dabaran wato an mana ruwa ne da tauraron tauraron kaza al-mujd din shine wato tauraron da a lokacin ake tsammani ana samun ruwan sama na sauka to dangata ma wani abu sai mazalla ya bai shi wato magudana na na abu da bai dace ba Allah ya tsare mu mala ce fihi masail wannan hadisi akwai masaloli al'ula na farko tafsiru ayatul waqi'a fassaran suratul waqi'a na wadannan ayoyi fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim akwai maganganun malamai kan wadannan fassaran amma dai mun dai fadi a takaice abinda fassaran malamai ke cikewa zuwa gare shi الثانية نبي ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية أما تأول ننقل أولون سكيت أبوان جاهلية أبوان ننقل أولون أبوان ننقل أولون دعك فداشين الفخر بالأحساب mutum a same shi yana yin alfahari da da wato iyayensa da gidansa ce shi gidan girma ne kamar masu sarauta haka an so aka samu da wannan shi ya za a yi talakan kayau amma a ce zai auri gimbiya to masan a shi dama kamar yadda masana ke cewa duk wanda ka gani ya tashi gidan sarauta ko ya tashi gidan bauta to kawai wato yanayin kadara ce ta duniya ta kawo haka ba ya da alaka da girman gidanka ko rashin girman gidanka saboda yanzu yadda mutum yake sarki ko shi ya kowa girma a garin yau da za a yi wani yaƙi daga baya sai ta juye shi ya zama shi ma bawa a fara samun shi karawa kaga ga a cikin wa'anda muka sani a duniya babu kamar annabi yusuf a dai girman nasaba na gida gida irin wannan da annabi yusuf shine wanda yake shi annabi babansa yaqub annabi yaqub babansa ishaq annabi ishaq babansa ibrahim annabi ba kai da ba kai da wani irin wannan to amma shi da da ya tara wannan wato ta goma shi da yawa sai ko ubangiji ya sa ya samu wata kadara ta bauta za ga wani wasu daga cikin kakanni saboda wai a cikin a cikin dangi an samu wanda ya bauta har ma ana kira shi bawa in ka zo kana zauna kana cewa wai a ban tarihin gidan mu sai ga wani da bai sai ba tarihi me in ka ce bawa in ka ce bawa me a ciki maza ga maza Allah shi ba ya samu wannan wannan wato kadara kadara ce ta rayuwa babu wani wanda zai tara sama irin wannan irin Annabi Yusuf amma ya samu kashi kadara na bauta shi ma babu shi annabi yusuf shine ya tara waɗannan wato shi annabi baban shi annabi kakan shi annabi kakan kakan shi baban kakan shi annabi babu wani a cikin al'umma da muka sani dai a rayuwar da wanda muka karanta da wanda suke ma rayuwa a yanzu da suka tara waɗannan tagomashi amma ubangiji kuma kaga yadda ya kadaransa to mu zo shi kanshi ma wanda ya fi kowa daraja a duniya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da Allah ta'ala da tashi mai ikon sa ita wato wacce ta zama salsalan maza Allah ai bai wace ta ma bai wace ta ma annabi ibrahim shi ba bawa bane amma ita wacce ta isa daka da ita ba bai wace ba ai ba sara bace sara ita ce ita ce ba bai ba amma ita ba take hajara hajara ai bai wace amma kaga ta wato burbushin ta ubangiji ya samar da wanda kuma ya kowa ma daraja sadaka ba wani ba maganan wai a ce wani shi wato a cikin dangi akwai bayi kuma kuma kana wani durkusa kai sai me ba wani abu kuma ba da amma an yi bautan da turawa suka zo da musu muka zama daya ba shi kenan ba sai aka zama daya Allah ta'ala ya kyauta saboda haka al-fakhru bil ahsab wanda inda kaga ana yi jahiliya ya kawo shi balle a samu wani wani ya je ya je wani wani abbasara ke yana ta mushi wani wato kamar bari wanda ba babu shiga babu fita yana sa yana kura hanci a banza da wufi wanda shi ba an amma wasu tarihi wata ila same shi ma ba wani dan dan bauta ba ta da wani wahala a samu ta yanzu da ake take da wahala da yanzu da dai wani yaki shikenan sama za ta zama kasa kawai shikenan Allah ya kyauta abu na biyu abu na na biyu shine at-ta'nu fil ansab a shine mutum ya zama a cutar da shi saboda danginsa ko saboda wani abu a ce aiwa ai shi ba dan dan wani tubabban ba to kaga an cutar da shi da babansa kuma me a tuba tuba wata wani matsala ne wannan Abubakar ba tubabban ne shi ba Abubakar tubabbe ne Umar tubabbe ne Uthman tubabbe ne Ali tubabbe ne shi ba kowa tubabban ne in ba maza Allah ba wai aka ce bi dan taba dan taba abubuwansa ba a jahiliya ba magana shine kada ya aka tabbatar cewa shi bai taba yi wannan na abubuwa na jahiliya ba amma sauran maji tubabbu ne in kaga an zauna magana cewa tubabba zaka ba aure cewa duk jahiliya ake ko balle a ce ba haushe in ce shi ba a ba zai ba kanuri ba kanuri shi ba zai ba ba rufe ba ba rufe ba zai ba wannan din da kana wato jahiliya ce tsaba a wurin kawai ka kuma kaga maza na yayi gaskiya ce wannan abubuwan jahiliya ce kuma kuma zai ci gaba da gudana cikin al'umma za ka ce ai wani bai ba ai su ba ba ba kaza irin kakannin fulani matabo su kada a ce matabo wasu kakannin fulani zai kasance su akwai wasu ba ba ba su aure jai wani za ka aura a ai shi ba zai ba mahauci ba sai ga shi ubangiji ya yi kadararsa sai ya gaba fulani kawai yana wasa nama yanzu yana jin jihar nama a masa da ba a samu a yawa cin kakannin ba a samu haka a ce kana wani kana wani jihar nama kana sayarwa ai ba zai yi ba kwata-kwata ba zai yi ba Allah ya kyauta walistisqa'u bin nujum da kuma neman wato neman wato a sami ruwan sama ta hanyar taurarin nan ko kuma a dinga danganta musu wannan shi ma ba daidai bane sai wani yaha da kuma wato shi kwakwazo saboda an sami rashi na mutuwa ko abin da ya kama da wannan akwai hadisi da da aka samu matsala ya ƙara faɗa musu abubuwa na jahiliya bari in karanta mana shi shi ma naga abu ne wanda yake yana da kyau kwarai da gaske hadisi ne ko kafin mu zo wannan magana na anniyaha anniyaha latifa ne kawai kawo da umar da kaba lokacin da isnadin sa akwai dan rauni isnadin wannan abin da zan kawo akwai rauni an same shi ta akalabi ya kawo shi ya da isnadin sa cikakke amma dai a cikin sanadin akwai aban ibn abi ayyash wanda matruk ne amma dai abdul razak sanani ya fitar da sanadin sa daga ma'mar zuwa ga umar da kaba a lokacin da Khalid bin Walid ya rasu Khalid bin Walid kun san mahzumi ne kuma suna da zamanta tsakanin su da Umar da Khattab su adawiyuna su akwai adawi al-adawi Abubakar At-Taymi maza Allah su Qurayshawa a gida gida ne maza Allah su ne Banu Hashim su Umar su adawiyuna kenan su Khalid bin Walid su al-Makhzum su Musa Ali kuma su wannan wasiki Muawiya da su Uthman su ne Umayya su kuma umar su ne adawiyya adawiyuna to shi khalid bin walid sai ya rasu da ya rasu lokacin sai na umar sai ishtama'a fi baiti maimuna nisa'un yabkina sai aka samu a cikin ɗakin maimuna matar manzon Allah sai aka samu suna yin mata na yin kuka suna da daga muryar nan haka to lokacin sai na umar ne kaga ba wargi kware akwai hisba akwai ribadi ko eh sai fajawa umar wa ma'ahu ibn abbas sai umar ya zo tare da shi akwai ibn abbas ibn abbas dama maimuna khalansa ne kaga zai iya shiga kai tsaye wa ma'ahu dirra a hannunsa akwai dorina a hannunsa akwai dorina fa qala sai ya ce ya aba abdullah ina kiran abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yaro ne karami amma kaje yanda ake girma bashi a lokacin saboda ilimin sa ya aba abdullah udkhul ala ummil mu'minin shiga wurin uwar mu'minai fa'amurha faltahtaj a gaya mata ta sa hijabi za mu shigo shugaba zai shigo fa akhrajahunna fa akhrijhunna alayya sai in bayan an gama ka ce ta sa hijabi to ina nan kowace tilai kowa ce wanda kaza wanda kaza babu wasa qala faja'ala faja'ala yukhrijuhunna alayhi sai abdullahi da abbas ya dinga koro masu masu waɗannan mata kowace ta fito ko idrimu kunna bidirra kowace ta fito sai zamu da tsula wata kaga wanda aka kasa daga mata eh suna yin bidoyin a biki ko kuma suna yin bidoyin sa lokacin mutuwa ta samu wani babba a garin sai je shiga in ya shiga sai ya sa dan gidan wani wanda ke babba ne a gidan ko mai gidan shi da kaka kira su kace silayi ko wace ta fito tana wannan wato wannan raye-raye na banza na wofi a event center sai ta rubuta sidayi suka yi layi farko sai a sabar samun event center a fara shimfiɗa shi guna a zane shi in yi aka zane shi a gaba sai a ce ta wutu ba su layi bari ku ji abin da ya faru sai wa huwa yadribuhunna bidirra fasaqata khimaru imra'atin minhunna sai aka samu ɗaya daga cikin macen da yana duka tsuna su bulala da sai baya mun da ya fadi fa qalu suka ce ya amiru min khimaruha sai a'udhu billahi amiru min ay bulubunta sai Umar bai bari ba sai ya ce da'uha kubata wala hurmata laha ayatin ta zo sai wannan aika aikan to yanzu ba ba ta da wani alfarma yanzu sai an ga bulala na tukuna koda kowa wannan abin zai zai ci saboda haka lokacin da masu hizba suka zo aka ce sun ga dauko wasu suna tausawa abu ana cewa ba su daidai ba waye waye waye waye waye ce baka ba aka shari'a ba ta kama bane ba wai mu cewa muka yi kasu su da mutane ba in bai da in bai kawo baka guda kuna amma an ji an da ake suke da badala aka ce silayi suna nema su gudu to za su basu ne ba su ba su kwato su ba ba za su kawo su ba kuma sun kawo su waye ce wai in sun kawo su ba za a rike su sai a tsuga musu bulala ba Umar har mayafinta ne ta fadi sai abdurzak ya cewa kana ma'amar yurjibu min qawlihi la hurmata laha abin da ba shi kai fadin maganar Umar cewa ba ta da wani alfarma ta ji tana bada an za a tsaka ta buwa ce a tace wai wai ina alfarma an da dakuna ta an taba wata ina an taba wata ina ina wani alfarma ki anan lokacin je event center ko ta je balaran ta mun masu hizba sun zo to alhamdulillah sai a samu wani da yake bulala sosai in ɗaya zai in biyu in uku ne zai yi a tsabga musu wannan sannan su koma gida ta ba iyayenta na wato iyayenta na bani ko kuma ta ba iyayenta da ta yi rawa ta yi rawa ran mace oke kaga sai a tsatsaga ta bulala kuma Allah ya kyauta sadaka wannan shine hizba na wato lokaci na na magabata hizba kuma a lokacin maka haka ake yi umar da aka ga da kashe riba din ma sadaka aka samu wani zai shari'a ta riga ta doka ta riga ta ba su dama su dinga zagayawa suna ganin ina ake yi to wannan ya abin da ya kamata kuma wani tsaro ne a al'umma ulu baqiya ne suna hana banna ne a ban kasa saboda a sami a sami rashin su a ki samun wadannan to banna ne yaro kar kuma mun rika cewa wai saboda an sami a ce ai ba su zuwa nasarawa ya dai ba su zuwa kaza ba su zuwa kaza to da ma wai ce maka ba a samu haka a shari'a bayan tafiya khulafa wa rashiduna an samu wasu daga cikin yara yara na sarakuna haka suna yin wasu abubuwan su wanda ba daidai ba wanda kuma kai tsaye a cira zai ɗauka a kansu ba wa ana iyawa ne ba to amma abin da ake bukata ai su waɗannan su ne kaɗan su yaran malau ba su ne kaɗan ba in suka je suna yi su kaɗai za su yi kayan su ko ma sun nuna ko ba su nuna ba su ne shafa amma su dai mutalakawa a dandan ne su shi kenan amma a ce wai sai wai ba za a yi mutalaka ba sai an mai kuɗi shi mai kuɗi ku jale shi mai alfarma ku jale shi akwai ranar ƙin dillanci ko ba haka ba shi talaka shi a mushi tarbiyya amma ba zai wace wai sai wai sai an fara masu kuɗi sannan abu amma a sai ka bari sai an samu adali shugaba shi ke sai a fara mana shi ma an kamo yaron wani yaron wani yaron wani yarinyan wance ta yi raye raye ta yi waye ta cire kaya ita ma sai a zo a gaba ya ce to ku zo ku fada nawa a tsarka wata gudanar ta kaga shikenan alhamdulillah shikenan amma ta zo ta yi ba yadda aka iya yarinyan kuma da ce ba shi ya za a yi ta sai a hana kuma wanda suke ita ya yi hannu su ce ita yar gidan talaka ne yan wato kaga ma wannan wani abu da ya kamata a lura su wadancan sun yi a waje ne nasu daga su sai su galibi yan dan bidiyon ba suna tsinta mu junansu ne muka je zama tsabar leke-leke muka je muka leke su ko wadannan muku wadannan za a ga a cikin gari ne a dorai ne akwai wani wuri na nan wani yayi event center zai je a ce ku yi kwada a nan ku yi ku yi kaza a nan makuta na abu na samu daga cikin wawo suna karatun kwayatul akam last week na da biyu katun bada jiran asabar ne su aka samu suna yin to suna dukan ganga a wurin to wai sai shi ba da mai katun sai yake ta cewa wai aje a gaya musu ko za su yi haƙuri ce a ni ina zuwa ni sai in cika alhamdulillah yau ne ai sai a haƙura suna yana cewa sai haƙuri a lokacin suka shiga dukan gangan wannan ba makota makota ne nan da sai ya faɗi masallacin ma suna yi ga yara haka ko aka mata maza mata maza mata maza a gaban masallaci kuma suna yin bulakanci ilimi to wannan sai a ce sautar kawai jani su abu ga mata ban katu ba tunda an zo da katu za a yi kuma ba a lokacin ba wai katin ne aka zo aka fara da shi a wurin ba dama dan masallacin na da wannan timetable din eh kawai ni na ni shi na ga ya ci gaba masani ka ci gaba ko san hana shi ina tsammanin ne ci gaba ba amma da ni ne shi zai yanke karatun kawai in bari saboda su ba su da riba a ci gaba da a kiyin karatun ko a karatun ba su da wani riba da samu to kuma kai ka zo kana kato ana samun kakaci a cikin kafin ina ina amfani babu wani amfani Allah ya kyauta akwai daga cikin wannan magana na fariya din akwai hadisi da yake cikin sunan Abi Dawud da musnad Imam Ahmad da yazo ta hanyar Hisham ibn ibn Sa'ad daga Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqduri daga babansa daga Abu Huraira cewa manzo Allah ya ce inna Allah azza wa jalla qad azhaba ankum ubiyat al-jahiliyya Allah ta'ala ya riga ya tafi muku da waɗannan wato fariya na jahiliyya ubiya shine wato wani abu da ya sa mutum ya rika kumbara haka yana yana alfahari da shi shine ubiya wani abin mamaki wannan lafazin ubiya sai na gani a cikin risala malam mai risala a cikin nuskar littafin sa galibi da yake hannun mu sai zo a matsayin gubiya gubiya ya zo ba ubiya ba na duba wasu daga cikin nusa har samar dani sai na ga ya zo da ubiya amma kuma sai na duba sharhin naji da yayi ibn naji da yayi shi ya zo da ubiyarsa misali ku dilala da shi ma na al-ghumari shi ma zai da ubiya so ina tsammanin gaskiya wannan nusan take hannun mu muke karantawa ba gubiya ne a wajen ba dan hadisin galibi ni ban ga inda yazo da wani ubiya gubiya ba da bil ghaib yazo ne bil ain ubiya wa fakhruha wa fakhraha bil aba'i da kuma fariyan ku da da iyaye mu'minun taqiyyun wa fajirun shaqiy ko dai a samu mu'mini kawai mai takawa ko a sami wato fajiri shaqiyi antum banu adam dukan ku daga ɗan adamu ne wa adam min turab shi kuma annabi adamu ga kasar baya to kaga wannan me zai sa dan adam baya ya ya fariya sai turbaya ne ita kake takawa shi kuma asalin babanka daga wannan wurin ya fito kaga maganan ka tsaya kana fariya a ce fari ne baki ne wani yana wasa a turo mishi a turo mishi ayaba ya ci wai wai ga gagon buri kenan in turawa kaga duk wannan jahilai ne su san me suke yi ba saboda duk wannan idan da za a sa mutum a cikin kabari kasan ba ta bambanta tsakanin wannan kasan fari ne kasan baki ne ba da abin da ku zama in kawo ne kawo kowa zai zama in takin ne kowa taki zai zama sai maza Allah ya ce antum banu adam wa adam min turab la yad'anna rijalun fakhrahum bi aqwamin wallahi mulalle mutane ina ba su umarni cewa su daina fariya da iyayensu inna ma hum fahmun min fahmi jahannama ku zo kuna fariya da iyayen ku wanda iyayen sun zama gawayi daga cikin gawukan jahannama misali ya faɗa da galibi iyayen nasu su waɗanda sabon aka ba musulmai ne ba aula yakunanna ahwala ala Allah min al-ji'lan allati tadfa'u bi anfiha annatin annatan ko kuma mutum ko kuma mutum ya zama kaskantacce a wajen ubangiji kaskancin yafi wani ƙwaro shi wani ƙwaro ne wanda shi a inda ya fi rayuwa shi ne wajen karanta kamar kyanke su ne mai ta jiki haka ko ka ce ito kwaro ne dai haka shi bai zama an ce mun ji wasu malamai in ka samu kanshi a wajen shi sai mutu amma an samu wani sai cewa ya shigo zai shigo da rayuwa to kaga kaskanci kan kaskanci eh to shi mazala yake bada wannan wannan misali alayi hanne waɗannan abubuwa guda kusa daga cikin abubuwan da ya kamata mu kiyaye kanmu da shi mu daina albahari at-talika na uku zikrul kufri fi ba'dha a nan yadda aka faɗi cewa wasu daga cikin waɗannan abubuwan alkufur wato kafirci ne ana maganar kafirce ma ni'imar ubangiji kafirci karami shirka karami a arabi'a na hudu anna min alkufri ma la yukhruj min almilla daga cikin kafirci akwai wani abin da baya fitar daga da mutum daga daga daga wato musulunci ana iya samun mutum ya shirka shirka karama wanda wannan baya fitar da mutum daga musulunci to amma akwai sabani na malamai kan cewa shirka karama ubangiji na yafe ko baya yafe ta ubangiji ya cewa ya baya yafi a masa shirka to wannan la yaghfiru an yushraka bihi baya gafarta a masa shirka an wannan mazariya ce idan ka mai ka juya ta za ta zama la yaghfiru al ishraka bihi baya gafarta a masa shirka to Allah la mu tana jinsi jinsin shirka ne ake magana ko kuwa ana ana magana babban shirka ibn taymiya yana ganin wato shirka karama ma ba ubangiji ba zai yafe ba kai shirka karama to babu abin da zai dace da wannan shirka sai wuta sai an da mutu tukuna sannan ubangiji daga baya tsarkake wuta ta tsarkake mutum sai zai shiga ajiyar daga baya wannan magana ce ta ibn taymiya ko magana ce mai karfi idan an duba dilala na wannan an yi sharaka bihi an yi sharaka bihi wannan yana maganan jinsu a shirki ne jinsu dangin shirka baki daya الخامسة نبيار قوله فدنسا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر a cewa daga cin bayina sun waye gari akwai wanda ya yi imani akwai wanda ya zama kafiri a anan ana maganar bisababi nuzulin ni'ima saboda saukar ni'ima ne ya sa suka kafirce wato butuce ni'ima ne suka yi ba kafirci kafirci ba ba amma tare da haka sai ya zama ubangiji ya kira su da kafirci saboda a hana su sabai kuma saboda girman sha'anin wa'azi a wajen su kaga da aka musu wani sai suka daina sabanin mu mu yanzu ana san mutum ya daina kuma ba ya iya daina Allah ya tsare السادسة نشرة التفقه للإيمان في هذا الموضع wato mutum ya fahimci imani a wannan bigira gayan imanin shine mutum ya rika tabbatar da ubangiji lamarinsa duk abin da ke na ubangiji ne kan bai da ka bashi abinsa ka dinga jin cewa ubangiji shi ke yi kuma ikonsa ne kuma shi ne farar da wannan abin in ya ga dama ya kasance in bai ga dama ba zai kasance ba lokaci ya yi ko to to ina ganin babu laifi muna da dan saura gaskiya sai mu zauna akan atafaqqul imani fi hadha al-mawdi' a cikin masala ta shida insha Allah idan muka sati na gaba za mu karake wannan babi sannan kuma sai mu ci gaba da sauran babukan da za mu biyo baya abinda bakan hadi Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya taimana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am haka akwai suka fara ok bing bang haka gaskiya ne gaskiya ne saboda ai ai wato haka eh gaskiya eh أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما gaskiya ne yana alaka da sama ok wai a ce ita ai kaga inda inda matsalar take kaga su suna magana kan tsarin da ubangiji sa suna gudana ne su kuma waɗannan masu taurari cewa suke yi da abin da ke faruwa a ƙasa nan wani ya yi fari wani ya yi gajeri wani ya yi arziki wani bai arziki ba taurarin suke bashi su kuma wannan shi ne ba su da alaƙa amma tasirin cewa ubangiji ya riga ya sa suna da ɗan tasirin da suke iya yi mana na kauniya abu na halitta wannan da dama akwai wannan tunda suna tafiya ne a wani magudana tunda kawo kamar wata wata ayyana tafiya ne a manzila 28 to kuma wannan duk manzila da yana tasiri a ƙasa tamma kuma yaushe ne zai zama yana tasiri wajen mutum ya zama fari mutum ya zama baki mutum ya zama gajere mutum ya zama mai karfa mutum ya zama mai lafiya wannan shine ake cewa babu babu alaƙa farfata babu alaƙa wani abu da ka kawo malaman madaki suna kiran shi kanun taksis ka san yana daga cikin wannan abin da ake ta kokarin gaya ma Richard Dawkins wani mutum ne yana da rayi tunan ne haka mai inda iya magana amma abin da zai baka mamaki shi yana cewa saboda shi dan Charles Darwin ne ya cewa babu yadda za a yi kawai a cewa akwai wani akwai wani duniya na kawai ta ruwa ta hanyar kawai ne da sauransu to daga cikin su abin da malamai ke gaya mushi yanzu misali idan ka sami wani abu na kawada yanzu idan misali aka samu wani abu kawada haka to in kawada za ga wani yayi sama wani yayi kasa wani yayi dama wani yayi kaza wani ya ta bai bai to wannan yana cewa kai baka da irada kenan baka da irada kai da kai yanzu baka da irada baka da baka da wani tsari da kai kace kana son ka baka tsari kaza turawa kai kai amma mutakar da ka tu ka dinka burgawa sai zama kai wani gwadan cewa ya zama in su zo suna faɗi ne akan tsari guda yana a layi ba su ki faɗi akwai tsarin da kai dole kana da irada to shi ubangiji da ya tashi ya zama da ibn tabi'a ce annabuwa da ke cewa a duba a gani da ya tashi sai sai baki miyan baki ya zama mai daɗi ne al'adu ne saboda duk abu da ka sa a baki ya maka daɗi ko rashin lafiya kai yayin da yan jirkice ko kai malaria sai ga ya jirkice amma amma kuma sai ruwan kunni shi kuma mai daci inda ruwan ruwan baki shine ruwan kunni to da kuda in ya shiga sai ya kashe ka har kwakwalwar sai ya ci saboda da ya shiga wannan wannan wannan wannan daci dacin zai yi abin nan shi kuma sai ya yi ruwan ido shi kuma da da wannan gishiri gishiri saboda shi duk abin da ya shiga shi ma za ka gani zai kokari ya fito maka da duk wani abu har ya zama kwantsa da sauransu to wannan wanda ya irin wannan abubuwan sannan kuma a duniya kaga wannan yayi kaza wannan yayi kaza kafanka inda ta dace da shi wannan yana nuna wanda yake akwai irada yana da irada muridi ne kuma bayan muri kuma hakim ne da hikima yayi abin sa to kaga dai akwai shi eh magana kace babu shi ba bai taso ba saboda takhsis yanda ya kowa ya kaddara ya halice shi kuma ya kaddara ya bashi daidai a gwargwadon sa abin da ya dace da shi za a ga kwaro ya mushi wasu abubuwa yadda zai iya tafiya har ya mushi wasu antiyanarsa da waye da sauransu za a ce wannan babu taksisi kaga ba zai a ce wai kawai wani wani kawai girgiji ne wani rawa ne kasa ta yi kaza kaza kaza kaza ko ruwan sama ko waye aka yi big bang aka yi waye da sauransu ba duk da kasan big bang theory na akwai masu inkarar shi daga cikin scientist da wannan multiverse theory da suke faɗa su mu dai abin da sa malaman musulunci muke ta gaya musu da ɗaliban ilimi in dai har malaman science sun imani da multiverse theory din nan dai da ba saba gani ba dan ba wanda isa yaji ko ya ruwayin baya tsammani ake yi ba to wasu abubuwa aka gani eh to ba wanda ya isa tsammani ake yi eh sai da sai da ai bet on tsammani to mutakar sun yadda da wannan to me zai sako ba sai da abin da za a ga musu a gaba ba eh abu a akwai wani abu a gaba da an ga muku an ga muku ne shi ma based on experience zai iya faruwa nan gaba kuma duk sun ga da cewa duniyar muna we are moving towards our doom za mu mutuwa za ta riga ta ta zo duniya ta zama babu kyauta rana Allah ta'ala ya kyauta eh abinda muka akwai wani to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh